الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na wato taujih na ilmul qira'at kenan wa asaruha fi tafsiri wal ahkam ko ba haka ba to wannan shine zaman mu ko majalisin mu na 22 wanda muke gabatarwa muna cikin suratu ali imran muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. To, ayat da za mu tashi a kanta wadda take da bayani na taujihi na ilmul qira'at ita ce wato aya ta hamsin da bakwai a cikin suratu Ali Imran. a shafi kuma na hamsin da bakwai a cikin alkur'ani mai girma yawwa to amma matsalar ayar akwai wasu ayoyi gabanta bai yiwa a fahimce ta da kyau sai an hada da su kenan dole wannan zai ci da stamu sai mun danyi baya mun danyi reverse in ji masu magana da ingilishi ko sun kace reverse tunda ayar ita ce wa amman ladina amanu wa amilus salihati akwai ƙira'a fan wafihim ujurahum akwai ƙira'a fai wafihim ujurahum hafs wanda rawi ne na asim al-kufi da ruwais wanda rawi ne na yaqub al-hadrami al-basri sun karanta fai wafihim ujurahum muna garewa ko yawwa sauran ƙura sun karanta kuma fan wafihim falwafihim ujurahu to amma haka kawai ba za a fahimci ma'anar ayar ba kenan dole sai mun dan koma baya muna ganewa ko wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala iz qala Allah ya Isa lokacin da Allah ya kirayi annabi Isa ya ce inni mutawaffika nan inni mutawaffika yana iya daukar ma'anar ni ne mai sanya ka bacci ma'ana lokacin da Allah zai daukar da shi zai sanya shi bacci mun gane ko domin kalima ta tawaffi cikin alkur'ani mai girma wani lokaci tana nufin mi tana nufin wato bacci kenan kamar yadda Allah ya ce wa huwa allazi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna kaga nan at-tawaffi wa huwa allazi yatawaffakum bil-layl Allah shine yake sanya ku bacci suna daga cikin adilla na kudura ta Allah an gane ko kuma suna daga cikin alama ta kiyama domin shi bacci karamin mutuwa ce daga cikin inda Allah ya faɗi cewa bacci yana nufin a tawaffi yana nufin bacci cikin suratu zumar Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha ko wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun to kaga nan ma da yace Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah ne ke karɓar rai lokacin da ta mutu wallati lam tamut fi manamiha an gane ko da wanda kuma bata mutu ba amma bacci take yi kaga nan yana nufin ba mutuwa bace irin waccan mun gane wannan ko to ma'adalla to anan abinda za mu fahimta shine cewa wato kenan ni ne zan sanya ka bacci muna gane ko yawwa to waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun ka tai cewa bacci ake nufi ba ni ne zan karɓe ka da zan ɗauke ka kenan in karɓe ka da jikinka da kuma ranka domin ɗan adam yana da jiki yana da yana da ruhi yanzu mutum idan ya mutu za a turbuɗe shi jikin yana ina yana ƙasa ruhinsa yana ina yana sama in mumini ne ko ba haka ba to kenan don haka in ni mutawaffika ni zan karɓe ka in ɗauke ka da jikinka da kuma ranka domin tawaffi wani lokacin nufin ka karɓe abu gaba ɗaya laraba suna cewa tawaffa dainahu ya karɓi bashinsa gaba ɗaya kenan to wannan ita ce wata fassara da malamai suka yi wadda babu iskali cikinta kenan wa rafe uka ilayya sai in ɗaukaka ka zuwa gare ni in ka gara ma rafe uka zan ɗaukaka ka wa mutawaffika kuma gaba ɗai zan ɗauki jikinka da ruhinka wa mutahhiruka min allazina kafaru zan tsarkake ka daga kafirai mun ji wannan ko to amma waɗansu malaman tafsiri sun ka ce inni mutawaffika ni ne mai kashe ka ina zan karɓi ranka wa rafi'uka ilayya sannan zan ɗaukakar da kai zuwa gare ni to da wannan ne yan mu'tazila sai su laɓe su ce ai annabi Isa yayi ni ya mutu don su karyatar da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sani ko mun fahimta ba to daga cikin adilla da ahli sunna suke bayarwa wanda suke nuna annabi isa zai dawo ba ma hadisai ba bari mu fara da ayoyi duk da yake su ma waɗancan suraka ayoyi su ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ai annabi muhammad ba kun bane face manzo kuma manzanni sun gabace shi sun kace annabi isa kuma manzo ne sun kace ya mutu sai a ce musu a'a an yi taksisin shi sai ce ai Allah ya ce kuma wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld ba mu sanya ma wani namiji ba gabaninka ni dawwama ko ba haka nan bane kuma annabi isa ya gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce a'a na ana nufin ba mu sanya mishi dawwama ba an gane ko ba shi ke nuna ba ya mutu an san da ko baɗin ba daɗewa zai mutu shi yasa ma malamai suka yi taksisin khidr wasu daga cikin malamai wasu sun ce a khidr zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yana daga cikin wanda suke ganin khidr bai da rai ya kawo in ka diba cikin adwa'ul bayani karkashin wannan aya zaka ga wannan bayani muna gane ko to daga cikin dalilan da ahli sunna suka bayar wadancan sun ka bayar sun ka ce Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman ko wa khatim shine cika makon annabawa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mi la nabiyya ba'di babu annabi bayana balaga da take cikin wannan bai ce la rasula ba'di ba sai ce la nabiyya domin dukkan rasul nabiyun ne amma ba dukkan nabiyu yake rasul ba to sai ma ya kawo karamin ma babu balantana babba sun ka ce akwai balaga da ijazi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun ka ce to yan annabi isa an ka ce ya dawo to kenan kuma ya dawo a matsayin kenan sun ka ce babu annabi to amma hujja ahli sunna kuma sun kafa hujja da wannan aya su waɗancan sun ka ce ai Allah ya ce inni mutawaffika zan kashe ka wa rafi'uka ilayhi sai in dauka ka masani ko mun fahimta ba to mun kawo cewa tawaffi wasu ahli sunna sun fassara shi da mi zan ɗauki jikinka da ranka kenan gaba ɗaya ba rabawa zan yi ba ko kuma a'a zan sanya ka bacci lokacin da zan ɗauke ka ko kuma a'a in ni mutawaffika ni mai kashe ka ne wa rafi'uka ilayya kuma zan ɗaukaka ka zuwa gare ni an gane ko ba yana nuna cewa ba alwawu la tufidu tartib kina asalin magana inni rafi'uka ilayya ni zan ɗaukaka ka zuwa gare ni kuma nan ba tana nufin ɗaukakar daraja ba kamar da suke cewa sun kace an ce ai wa rafa'anahu makanan aliyya da yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat to can ai an haɗi makanan da kuma darajat nan ko ilayya Allah ya ce kenan don haka asalin magana ni ne mai kashe kama ana kenan karshe dai duyar ta ta kawo ba wanda isa ya kashe annabi Isa sai Allah tunda an yi masa makirci ya zancen wa makaru wa makar Allah kuma kana bari kenan asalin magana kaga cikin Qur'ani Allah ya ce wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wadanda suke kwana dare suna yi ma ubangiji su sujada kuma suna tsayuwa ka ku ga sallah ai sai an tsayu sannan ake sujada da sauran dalilai to sannan abu na biyu sun kara da qira'a wa innahu la ilmul lisaa shi annabi isa ilimi ne na qiyama an gane ko ko la alamul lisaa alama ce ta qiyama saboda yana rayar da matacce sun kace sai an kace a'a saboda in ya dawo alawa kiyama ta yi kusa kenan sannan kuma daga cikin dalilan da ahli sunna suka fa hujja da su wato wa yukallimun nasa fil mahdi annabi isa zai mutane magana yana cikin tsumban goyo wa kahalan da lokacin da kai kahal to lokacin da an ka dauka kashi zuwa sama bai kai kahalu ba wanda yake nuna kenan zai dawo muna ganewa ko ga hadisai mutawatirai sannan kuma da ayar da ke cikin suratul nisa'i wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi ko baka nan bane qabla mautihi babu wanda daga cikin ahlul kitabi sai yayi imani da Isa qabla mautihi sai sun kace qabla mautihi kafin mutuwa ahlul kitabi to in haka nan da ai wannan ba ahlul kitabi ɗaya ba duk wani kafiri a duniya gaskiya za ta bayyana gare shi lokacin da an ka zo dokar rai dai kenan zai zai yarda da annabi Isa da cikin annabawa a'a la yu'minanna bihi ai la yu'minanna wato bi Isa an gane ko qabla mautihi wato ƙabla wato mauti isa kafin mutuwar annabi isa abin nufi a nan ƙarshen duniya in ya zo ahalar kitabi za su bi annabi isa waɗanda suke akan wato abin da ga hakikanin annabi isa zai bayyana gare su waɗanda an ka yaudare su an ce musu allah ne kaga sai ya dawo kenan sai su yi imani da shi waɗanda an dare a wannan lokaci muna ganewa to suna da cikin dalilai na ahalis sunna banda kuma a hadisai ratata da waɗanda suka bayyana mutawatirai waɗanda suka bayyana annabi isa zai dawo mun gane ko to kaga mun warware wannan shubha da izinin Allah sai yace wa rafi'uka ilayya zan ɗaukar da kai zuwa gare ni wa mutahhiruka min alladhina kafaru zan tsarkake ka daga kafirai wa ja'ilul ladina taba'uka zan sanya waɗanda suka bi ka ana ganewa ko wasu malamai suka ce wa ja'ilul ladina taba'uka fauƙan ladina kafaru ila yawmil qiyama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake an gane ko sai zaman to kenan an yi intiqali dama cikin qur'ani akwai abin da ake cewa intiqal shi intiqal shine ana magana kan wani abu sai a tashi zuwa ga wani abu kaga Allah subhanahu wata'ala yace walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha mun kawata sama ta duniya bimasabiha da tauraru sune masabiha fitillu masu haske kenan waja'alnaha sai mun ka sanya waɗannan fitillun rujuman lishayatin abin jifa ga shedanu sai malamai sun ce ba tauraron ake jifa da su ba wutar da ke cikin su yula kenan sai zamanto an yi intiqali an fara magana kan tauraro sai an kai intiqali zuwa ga zuwa ga wutar da ke cikin yula kenan sannan irin wannan akwai shi inda Allah subhanahu wata'ala ce walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin hakika mun halicci dan adam daga yumbu taɓo na laka sun maja'alnahu nutfatan fi qararin bakin sannan mun ka sanya shi nutfa digon mani to kaga annabi adam ai shi ne an ka halitta da mi da taɓo sun maja'alnahu nan an tashi intiqali zuwa ga mi zurriyarsa ban sani ko muna fahimta ba yawwa to anan kenan sai zamanto sun kace intiqali ne waja'ilul ladina taba'uka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi amma abinda malamai suka firin jayarwa waja'ilul ladina taba'uka zan sanya waɗanda suka bi ka annabi Isa ake nufi fawqal ladina kafaru suna saman kafirai ila yawmil qiyamati ran har zuwa ran tashin alkiyama to da wannan ne wasu kristoci sai su fake sai su ta kukunjiya cin qur'ani ba an ce wanda sun kabe su almasihu su ne Allah zai dauka har zuwa ran tashin alkiyama kidan ku kafirai ne an gane ko sai a ce musu a'a ba haka ake nufi ba waɗanda sun kabe annabi isa ya faɗi su wa idh qala isa ibn maryam ya bani isra'il inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin aw qira'u qalu hadha sahirun mubin ko ba haka ba idan kaga wanda duk bai bi annabi sallallahu alaihi wasallama ba kamar yadda ya faɗa duk wanda bai bi ni ba an gane ko daga cikin ahlul kitab to zai zama to dan wuta a wani hadisi ma nuna duk wanda ya ji labari na ma'ana sakon annabta ta kai mishi bai imani da ni ba to wannan mutumin dan wutan ban sani ko muna fahimta ba to don haka kenan sai ya zamanto waja'ilul ladina taba'uka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyama zan sanya waɗanda suka bi ka waɗanda sakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu cikin kristoci suka bi manzan Allah sune alladina taba'u Isa amma waɗanda ba su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba su bi Isa ba thumma ilayya marji'ukum sannan Allah ya ce gare ni za a dawo da ku fa ahkumu bainakum zan yi hukunci a tsakankanin ku fi ma kuntum fihi takhtalifun game da abin da ku kasance kuna yin sabani muna ji da kyau ko to fa ammal ladina amanu waɗanda su fa ammal ladina kafaru afwan amma ana kiran shi halfu tafsil yana zuwa ne don ya rarrabe tsakankanin abubuwa fa ammal ladina kafaru waɗanda na kafirta fa u'adhibuhum Allah ce to zan yi musu azaba azaban shadidan azaba mai tsanani fi dunya wal akhirah a duniya da lahira shi yasa kafirai suna cikin azaba ta duniya da ta lahira Allah kai mu da tsari zaka ga ahlul kitabi hatta da malaman su Allah ya kaskanta su qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun kuma Allah ya jefa musu adawa wanda suna ta yaƙe yaƙe wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة kaga ko in akwai adawa kenan azaba ce ita ma gashinan dai da abubuwa ruhbaniya wanda suka kirkira maka su wa ruhbaniyata wa ruhbaniyata ibtada'uha ma katabnaha alaihim sun ka ce namiji kar yayi aure mace kar ta yi aure karshe sun ka koma luwadi da zina da mahadigo kaga saboda azaba ce fi duniya kenan wal akhirati ranar tashi alkiyama za a kai su wutar jahannama Allah kai mu da tsari wa ma lahum min nasirin ba su da wanda zai taimake su wa amman ladina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki nagari alwawu nan wawu tanzilu sifati manzilat zawatin imani ko wawu tafsili ce aiki nagari yana daga cikin imani muna ganewa ko wasu sun ka ce a'a shi aiki daban imani daban amma in mun ka diba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba a wata riwaya bid'un wa sab'una shu'ba an gani ko sai ɗan qur'ani suka ce suka kajiya wani wuri an ce 60 wani wuri an ce 70 jan kace a'a bai ce bid'un wa sittuna faqat ba nan ya hodi yana da rassa kaza kina da rassa masu yawa ko ko musulunci abu ne wanda yake hukumce hukumce su suna karuwa da ya faɗi 60 da wani abu daga baya suka karu kuma ya kara da su amma bai ce faqat ba sai ce a'laha qawlu la ilaha illallah babbar shu'ba ta imani reshen imani shi ne kace la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an tariq mafi karamci shine ka dauke abin da ke cutar da mutane akan hanya to kaga wannan ya nuna cewa ashe aiki na gari yana shiga cikin imani wa amilu salihati suka aikata aiki na gari ko fayuwaffihim ujurahum an gane ko as-salihati aiki na gari aiki bai zama na gari sai ya cika sharadi uku sharadi na farko ya zamanto akan musulunci aka yi shi ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أبو نبي أيضا الله كودا كان مسلمي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين أبو نأككما أيش يد من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يكرنتس da sunna shi kauliya ta faɗa kenan au fi'liya ko ta aiki au taqririya ko yadda ya tabbata abinda ya ga ana yi bai hana ba don Allah ya tushe ne don ya gyara banda to kaga in mu aiki duk bai hada wannan ba ba aiki ne na gari ba duk yadda ko an kai mai gyare gyare an kai mai kuskure ba Allah kai mu da tsari to waɗanda sun kai imani sun ka aikata aiki na gari fayuwaffihim ujurahum wato mun faɗa ɗazu farkon karatu imamu hafs wanda rawi ne na asim al-kufi da ruwais wanda shi kuma rawi ne na yaqub sun karanta fayuwaffihim ujurahu sauran sun karanta fanuwaffihim ujurahu to idan muka duba cikin littafin alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a shafi na 863 to sai yayi bayani yace qira'a da ta karanta fayuwaffihim an gane ko kamar shi yayi tasnifin qira'o'i ne hasba wato al'abuwabu wal'asalib an gane ko wal'ahkam shi ba ya bi jerin al'ur'ani ba ne sai ya bi kira'o'in da sun ka zo da usulubi kaza sai ya jera su shi yasa in kana son ka amfana da wannan littafi sai ka koma can cikin fihraskin shi sai ka dibi kowace aya ga inda ya kawo ta kowace aya sai ka rubuta in ka rubuta wa alaikum salam alhamdulillah kenan wannan yake nuna na'am wannan yake nuna cewa shi lissafi in kana son ka amfana da shi sai ka koma cikin fihras din shi kowace aya ga daidai inda ya kawo ta sai ka zai daidai wannan aya sai ka rubuta safhar littafin kenan kaga kai yanzu kai in kana tafsirin qur'ani jerin qur'ani zaka bi ba sai ka hankalta mashi wanda ya bi tunda in ka barta kace zaka bi jerin yadda yi inda ka da ayi sai ka rasa inda take sai ka sha wahala to yanzu a nan shi da ya kawo ta shafi na 863 ya kawo ta na a babin kira'o inda akwai iltifati ilimin balaga dama shi yayi amfani ne da ahkam da kuma wato lugha an gane ku tunda shi tafsiri na kurshe da ma'ana sai ce fit tafsiri wal ahkam to kenan ita wagga qira'a fa yuwaffihim fa nuwaffihim suna daga cikin qira'o'i da suke da alaka ta iltifati in an ce iltifati shine ana magana da wani uslubi sai a juya don iltifati kala kala na in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti ya kawo shi kala kala na wato bari mu dan wade shi mutane su jiya shine akwai wato iltifati wanda za a intiqal ana kiran shi intiqal wani lokaci minat takallum ana tsakan magana an gane ko mutumin da yake magana ilal khitabi sai a koma zuwa ga khitab an gane ko takallumi kana magana ilal khitab sai ka juya wato zuwa ga khitabi ma'ana ka maida magana zuwa ga wani sannan minat takallumi ana iya magana daga tashi daga takallum ana magana ilal ghaibati zuwa ga wanda babu shi nan sannan minal khitabi ana iya tashi daga khitab ana magana an gane ko ila takallumi sai a maido ta kai gare ka kai karan kanka tun da khitab wani lokaci tana yiwa ku jama'a ne kuke magana min al khitab ila al ghaiba tana yiwa ana magana daga khitab waɗanda suke magana an gane ko sai a koma ila al ghaibati zuwa ghaiba sannan ana yi min al ghaibati ila al khitab ana yi min al ghaibati ila al takallum an gane ko sai da kawo kusan nau'i shidda na amma in ka diba cikin al itqan fi ulumil qur'an zaka ga yadda ya fayyace shi ban sani ko mun gane ba to anan ita wagga fayuwaffihim ujurahum qira'a ta hafs da ruwais babu iltifati cikin ta domin Allah na yake zance cewa da yace fa ammal ladina kafaru fa u'adhibuhum an gane ko azaban shadidan ko fi dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirina wa ammal ladina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum kaga anan fa u'adhibuhum uslubu takallum Allah yana magana ne an gane ko u'adhibuhum ni Allah zan yi musu azaba azaban shadidan fi dunya wal akhirah sai ce wa ammal ladina amanu wa amilus salihati sai ce mi fayuwaffihim sai kuma zuwa ghaiba Allah zai sakan ka musu to wat qira'a kuma wadda ba ta hafsu ba ta ruwaisu ba fanwaffihim ujurahum an gane ko kina an tashi daga al khitab ne an gane ko khitab nuwaffihim an gane ko wato ila takallum bi nuni al'azamati ala takallum kenan yanzu ya koma kamar an yi juya tunda wa amma alladhina amanu wa amilu fa wa'adibu azaban shadidin fi dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin wa amma alladhina amanu wa amilu salihati fanuwaffihim yanzu kuma ya koma yana magana an gane ko sai zaman to ko kuma an yi intiqali daga uslubul ifrad zuwa ga uslubul jam'i wa'adibuhum bai ce nu'adibuhum ba amma da sai ce fa nuwaffihim ujurahum za mu cika musu sakamakon su an gane ko yawwa wallahu la yuhibbu zalimin Allah subhanahu wata'ala bai son azzalumai to kuma da an ce Allah bai son mutun to akwai abubuwan da aka bukata ba wai Allah bai son ka ba don baka yi mai ba haka nan da ba shi Allah ba a cewa bai son ka don kana baki tunda shi yake baki ba a ce Allah bai son ka don kana dan gari kaza don shi yake dan gari kaza ba a cewa Allah bai son ka dan kana dan family kaza don shi yake wannan a wannan family ba a ce Allah bai son ka dan kana dan gari kaza don shi yake wannan garin muna ganewa ba a ce Allah bai son ka dan kana dogo don shi yake dogo ba a ce Allah bai son ka dan kana gajere Allah shi yake gajere an gane ko a'a in ka ji an ka ce Qur'ani ya ce Allah bai son wani to abinda ake nufi aikin da yake yi ne Allah bai so shi yasa ce la yuhibbu zalimin in ka ji an ce Allah yana son mutum shi ba ba don wani abu na ba aikin sani yake sa Allah yana son shi wallahu yuhibbu sabiri ba sani ko mun fahimta ba ta'alluqin shi da sifa ne kuma abin da yasa yake kawo sifa saboda ta zamanto illa illa kuma ana iya kiyasi gare ta in an ce Allah bai son azzalumi to da azzalumi na harkon duniya da na zamanin mu da wanda haƙƙiya mata tsayi duk dai Allah bai son su sai kai kiyasi ba sai ka ɗauki sunan mutane ba an gane ko an ka ce Allah yana son masu hakuri masu hakurin nan tun a farkon duniya da na zamanin mu yanzu da kuma waɗanda za a yi gaba duk Allah yana kaunar su ba sani ko muna ganewa ba to yawwa to ka kenan wannan qira'a ka je da za a taujihin ta ina fata ana fahimta ta dan fa yuwaffihim ujurahum ghaiba ce ghaiba yuwaffihim kaga uslubul ghaiba ne nuwaffihim uslubut takallum ne kaga an samu iltifati tsakanin waɗannan mi tsakanin waɗannan kira'o'in in mu hankalta mu lafazin su iltifati saboda yuwaffihim kama ana bada labarin zayyini nuwaffihim mu za mu basu to in ka dibe su yuwaffihim uslubul ghaiba nuwaffihim uslubul khitab uslubut takallum eh a'a yuwaffihim an ce zai cika musu kenan babu shi nan kama kama uslubin da wanda babu shi nan da ake magana iltifati juyawa juyar da abu ana ta iya akan wani tsari sai a koma kan wani tsari haka za mu cewa da hausa eh mun gane ko to a nan kafin mu wuce akwai waɗansu matsaloli saboda alkur'ani kun san yanzu turawa da yahudawa sun mai da usulubin a yaƙin musulunci a cikin gida shine duk wata aƙida wadda take dangantuwa zuwa ga musulunci a taimaka mata a kakkaɓe mata ƙura a ba su kuɗi su sai su yaɗa ɓanna saboda a raunata musulunci abu na biyu duk wata aƙida wadda ma ba ma musulunci ba ce ko ta jiya ko ta yanzu waɗanda sun laɓe ne ga musulunci amma su ko musulmi ba su ɗauke su musulmi ba su ma a ba su kuɗi a taimaka musu sai su yaƙi addinin musulunci to daga cikin babban makamin da suke ɗauka shine a yaɗa shubuhohi to sai ka zama to wayayye saboda ita shubuha wani lokaci baka san ta inda za a zo maka ba sai in ka san ka'idodin ilimi a nan shubuhar da ya kamata mu gane mu maido hankalinmu nan da Allah ya ce wa amman ladina amanu wa amilu salihati fayuwaffihim ujurahum ya fayuwaffihim Allah zai cika musu to su kafirai ba a cika musu sakamakon su za a cika musu to kaga in kai aiki da mafhumul mukhalafa sai ka ce ah to mu'minin za a cika ma kina su kafirai ba a cika musu kina Allah ya zalunci gashi ko yana cewa wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah ya ce bai son azzalume kun shi shi zalunci inni ya ibadi cikin hadithul qudsi cikin sahih muslim inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala ta zalamu fala ta zalamu to kaga sai ka san yadda zaka ba su amsa sai ka koma ayoyin da suka nuna kowa za a bashi sakamakon shi cikakke muna ganewa fala ta kufi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lam wafuhum nasibahum ghayra manqus wala yadhlimu rabbuka ahada sai su to ai yan wuta su yan aljanna in sun dawoma aljanna ai falala ce to su yan wuta in sun dawoma wuta yo ai shekarun da sun kai a duniya suna da iyaka zaman su wuta bai da iyaka sai su to ai an yi zalunci sai a ce a shi Allah allamul ghuyubuna ya turo manzanni sun yi musu bayani kuma duk da yake in ya kai su wuta yana da sanin cewa Allah subhanahu wataala yana da sanin cewa ko ya dawo da su duniya ba za su gyara ba walau tara idh wuqifu ala an-nar faqalu ya laitana نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل سألت ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ba iya kattausayin ka baka ce yalla in Allah maido su duniya su gyara Allah ce walau ruddu inda an maido su la'adu limanhu anhu Allah ce sai sun koma cikin kafircin kina Allah bai bata maka ne lokaci ya sake dawo da su don ya san ba gaskiya ta suka ba shi yasa in kaga mutun na tare da mutum bai yarda da shi ba bari kokarin ka zabura ka ce a'a ga wani usulubi wanda za ka yi mai ka ce yarda da shi wanda bai yaudare ka ba to kana iya yarda da shi idan mutum ya yaudare ni kan ma ka zo min da wani usulubi ka ce in yarda da shi bari kuskure na ka kai domin ni ina da ilimin abin da ba ka da muna ganewa to shi yasa duk mutum in ka ga ya rayu tare da mutum ka ga ya ki yarda da shi to gakka nuna mai ya yarda da shi kuskure na amma in kana da yadda za a yi a yi sulhu ko ka ce ya taimaka mai don shi taimako ba sai wanda ga son kama kuka kauna a don Allah na kana aima kowa amma ka ce mutum shi da mutumin da ya zalunce shi wannan bai yiwa bahaushe ya ce wanda wanda maciji ya sara idan ya ga ya giya da daddare mi zai tuma alaramma an ka ce kumarci ko babu kanan mi karin magana alaramma halinka na hoke ma rami malam bahaushe kenan mun gane ko to wannan shi ne abinda zamu iya cewa a karkashin wannan aya sai mu je aya ta gaba wajen taujihi na ilm alqiraat sai Allah subhanahu wataala ya ce to ayar da zamu je gaba akan ta ai tace aya ta 59 an gane ko inna masala isa inda Allah ka masali adam misalin annabi isa kamar misalin annabi adamu sai sun kace an yi tashbihu wato al-aghrab bil gharibi ko al-gharibi bil aghrab a al-gharib ne a al-aghrab a al-gharib bil aghrab misalin annabi isa kenan halitta annabi isa ake nufi kamar sale adam kamar halitta annabi adamu ne dan ya ce khalaqahu kaga ya bayyana wajen tashbihin kenan khalaqahu min turabin damiri shi na kuma zuwa ga annabi arabu domin shi an halitta da ƙasa to sai malamai sun kace anan abin da yahi mai mamaki an kamanta shi da abin da yahi ban mamaki kristoci sun ce annabi isa menene Allah ne ko dan Allah ne Allah ne kuma ka suke cewa ba wal iyadu billah to kuma kristoci sun yarda da annabi adamu ba Allah bane ba dan Allah bane to dan sai Allah ya kama su hujja ce wa malam bello ba ta da bukatar rigima ba bukatar rigima annabi isa yana da mahaifiya bai da mahaifi annabi adamu bai da mahaifi bai da mahaifiya kuma sun yarda da annabi adamu dan adam ba dan Allah ba dan Allah bane ba Allah bane to da annabi isa da annabi adamu wai hincin ta hizan Allah annabi adamu kaga da nan an kari muna ganewa sai ce to khalaqahu min turabin Allah ya halicci annabi Adamu daga ƙasa turbaya wanda an faɗi ɗaya ne daga cikin atwa shi yasa ga wani lokaci an ce an halicce shi daga turba wani lokaci a ce an ce min tin laka saboda sai da an ka kwaba mata ruwa an gane ko wani lokaci a ce min salsal shine ƙasa busassa kamar kasko saboda bayan an kwaba ta sai da ta bushe kamar kasko to wani lokaci an ka ce khalaqal insana min alaq nan ba annabi Adamu ake nufi ba saren jini sannan kuma a'a nan wani lokaci a ce an halicci dan adam daga maniyi khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin to kowane sai ka dauki atwarkin shi annabi adamu sai ka dauki nashi kasa an kwaba ta ta zan an tace ta an kwaba ta har ta yi wari ta dan abin nan ta canza kenan saut abin nan doyi kenan inji kanawa an gane ko sannan daga baya ta bushe kamar kasko an ka halice shi shi ko dan adam an fara daga digon maniyi in ma mun kuma daga annabi adamu shine asali sai mu ce daga ƙasa sannan aka zo har aka kawo gare mu aka zan digon maniyi daga digon maniyi har aka zan saren jini daga saren jini aka zan tsoka sannan an ka halitta halitta dan adam wannan shi ne ake cewa aljam'u bainal atwa ala ramma ka rike shi da kyau shine annabi nuhu yace wa qad khalaqakum atwara mataki mataki hali bayan hali ko ba karan bane inji malaman zauri Allah subhanahu wataala yace wa laqad khalaqnal insana من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ذاك فهمت القرآن ينا بقاتر سيكا سن يد أكي حتى نصوشي أسامو موضوعي to bayan ya halicce shi daga ƙasa sun maƙala da husu ce da shi kun kasance fayakunu sai ya kasance ina fata ana fahimta ta to a nan wannan wurin idan muka duba ibnu amir an gane ko wajen taujihin wato ƙira'a ta ibnu amir kun yana karantawa fayakuna ko ba ka mun ce ba sannan kuma sauran ƙurra sun karanta kun sai zaman tomi fayakunu to yanzu ya za a yi da wannan ban sani kun fahimta ba malaman ilmul qira'at sai sun kace to intabe anan qira'o'i guda goma duka gaba daya sun karanta kun fayakunu can cikin bakara ai mun ce ibnu amir kun fa yakuna karanta to nan dukkan su sun yi ittifaki shi yasa cikin ilmul qira'at mu maido hankalin mu nan ba kullum bane in kaga kalma an ce ma wane ya karanta a wuri kaza ka sa tsammanin cikin wani wuri kaza shi ma haka nan da ya karanta tana yiwa a'a ya saba ya karanta da wata huska wadda ba ita ba sai sun ka ce to nan me yasa an ka ce kun fa yakunu duk qira'a sun ka karanta saboda kun fa kana an gane ko kun kasance fakana sai ya kasance sun ka ce haka ne ba anashi ko kuma ce a'a kun fa huwa yakunu sai gashi yana kasancewa har ya kasance gaba daya mun ji wannan da kyau yawwa to Allah ya taimake mu yanzu ayar da zamu je akan ta aya ce wato ta inda taujihul qira'at din yake aya ce ta 70 da uku an gari ko malam bello aya ta 73 amma matsalat aya bayyuwa a fassara ta sai an koma zuwa ga abin da ya zo na baya an gari ko kenan dole sai mun koma baya tunda aya ita ce wato an yi uta ahadun misla ma utitum amma za mu koma baya don mu fahimci ayar da kyau Allah subhanahu wata'ala ce wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi wata jama'a daga cikin ahlul kitabi ta ce kaje adalci na Allah bai ce dukkan su ba subhanallah aminu billadhi unzila ala alladhina amanu ku yi imani da abinda an ka saukar ma masu imani shine alqur'ani ko tun da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne wajhan nahari farkon yini inda zamu fassara gundarinta wajhan nahari huskan yini domin huska ita ce abu na farko ga abu da abu to shine ake cewa at-tafsiru bil muqabil wani lokaci qur'ani ana fassara shi ne da muqabil kin lafazi domin wajhan nahari kana iya cewa fuskar mi fuskar yini amma sai ce waqfuru akhirahu bai ce waqfuru duburahu ba dan qur'ani yana wanda bai yarda da fassara bil muqabil ba ko ba kana bane kaga da ce an tadilla ihdahuma sai ce mi fatuzakkira ihdahuma al-ukhra in ɗaya ɗin ta mance kaga bai ce in yace ta bata inda bata kinu sai ce fatahdiya al-ukhra sai ce in ɗaya ɗin ta manta fatuzakkira al-ukhra da yace wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adan sai ce mi fa'tazilun nisaa fil mahid qul huwa adan kace shi ne ba cuta bane kace kazamta ne ni addalili wala taqrabuhunna hatta yatuhurna bai ce hatta yushfaina ba domin inda yana nufin rashin lafiya ne sai ce kakku kusance su sai sun yi sai sun samu lafiya amma sai ce hatta ya tsohurna har sai sun tsarkaka to wanga shi ne a tafsiru bil muqabil an ramarke shi da cewa yawwa to aminu bil ladhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari ku yi imani da abinda an kaso karba masu imani farkon yini wakfuru akhirahu ku kafirce karshe karshen yini kenan la'allahum yarji'una dan su dawo shi yasa musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man baddala dinahu faqtuluhu idan mutum ya canza addininsa ni za ku yi mai ko kashe shi hadisi na ibnu abbas a cikin sahihul bukhari sai wasu ce ai musulunci kenan ba addinin gaskiya bane in an shiga ba a hita a a tun harko wasa ka shiga sai in ka yadda da shi za ka shiga amma in an ka bari mutum ya shigo cikin musulmi ya rayu kuma ya ce ya canza addini kuma ya zamana cikin mu to matsala za a samu kuma kashe wannan da an ka ce za a yi ba mu ne za mu kashe mutum ba hukuma ce ta musulunci in akwai ta ta wannan aiki don ana iya zargin mutum a ce ya yi ridda ina shaidu babu wani abu kawai mutane su kashe mutum to kaga wannan zai sa mutane su rinka kashe mutane babu wata hujja ba sai komai ta ba to me yasa Allah ya hana wannan ga hadisi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai an kace dalili har da yan qur'aniyyu da kasan su ce wai kaji an ce wai in mutum yayi ridda a kashe shi wannan ai dabbanci ne kai ne dabba dan ga qur'ani yana manzo sallallahu alaihi wasallam da yace a kashe ya zan ya san kafiri kuma wa an ka ce a yaƙa kafiri kai ka ce kuma dabbanci ne kuma ƙur'ani ya ce a kashe kafirai muna ganewa to abinda hadisi yake nuhi man baddala dinahu man wagga shartiya ce ko namiji ko mace a kashe shi don saboda addini ba abin wasa bane in an kabar mutane su yi wasa da addini yahudawa sun ce aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahari ku yi imani farkon yini gashi an gane ku kuna musulmi ba wai suna nufin farkon yini bai yin ɗaya ba yana yiwa ma ka zama na ɗan lokaci har a gane ka a saba da kai ka shigo kamar yadda suke tura ɗaliban su yanzu a ƙasashen musulmi su je su karanto fannoni daban-daban daban-daban su rayu cikin musulmi su ga yadda rayuwar su take wani zai zama na bai mu ba musulmi bane yana bayyana kanshi wani kuma ce shi musulmi ne zo yayi sallah har ma ka samu kafirin da wata rana in bai anniya ba ya zan ya iya karatun alkur'ani har an sa shi liman ya shekara 20 yana ba mutane sallah shi an kai mallamai tambaya shin in kafiri ya zo shiga musulmi ya ba su sallah shekaru aru aru kuma ashe ba musulmi bane kuma ya mutu kahire shi kuma ba da labari wai yanzu ka kada za a yi mallam abdullahi sai malamai sun kace sallar su tana nan saboda su san halin shi ba Allah zai ba su lada shi ya aikin banza muna ganewa shi yasa akwai matsalolin da alarma yanka ma tambaya in baka gane ba ciya bari in bincika ga su kada ka cikin rami muna ganewa ko to wannan shi ne abinda ake son mutane su fahimta to tana yi su zo su zama su ɗan yi ɗauki lokaci wakfuru akhirahu ku kafirce sun kace karshe la'allahum yarja'u da dan su dawo kaga ashe don ka abata addini an kace don da mutun yana da rayu tare da kai wani na iya kusanto ka kamar dan fo nine sai ya rayu tare da kai an yarda da shi sai shi zambaci masoyanka da yawa ba an shayin irin wannan ba Allah kai mu tsari to sai yahuda sun kace ba da fada wala tu'minu kakku yadda illa liman tabi addinikum sai wanda ya bi addinin ku kaga wannan shine ta'assub kakka ce dole sai an bi ka kai ce abi dalili mi nafsi yace ba malami ake bi ba shi kanshi manzo bi yake yi annabi ibrahim ya ce wa arina manasikana Allah ka nuna muni da zamu aiki har da su bu sai da su ba su kirkira ba Sheikh Muhammad Salihu Usaimin ya ce wannan dalili ne na nuna cewa al-ittiba addini an gina shi ne akan bi lalibtida ba ka kirkira ba tunda annabawa ba cewa za a yi ga yadda za ku cewa ko ga yadda za ku yi to kai ka zamana ka kirkira da kanka kai a matsayin ka nawa abu hujja Allah kai mu sani sai sun kace kau kowa shaidu kau kowa wani addini in ba namu ba addinin gida namu na yahudanci kenan a ba addinin gida aka bi ba addinin Allah ake bi qul innal huda hudallahi ko ba karan bane kace lalle shari'a shari'a innal huda shari'a hudallahi shari'a Allah ce ta Allah to nan sai kawo dibo intabe alhuda ma'arifa ne hudallahi shi wancan mu'arraf ne bil alif wallam hudallahi shi ma ma'arifa ne mu'arraf bil idafa to in mubtada yazzan ma'arifa khabar yazzan ma'arifa me ake kiran shi ta'riful juz'aini kenan ta'riful mubtada wal khabar shi da ake kira juz'aini mala abdullahi kuma ko ko ta'riful mubtada wal khabar ko ta'riful musnad wal musnad ilayhi domin shi al musnad ilayhi shine wato mubtada al musnad kuma shine khabar ko ko al mahkum alayhi shine mubtada al mahkum bihi shine khabar ka rike wanga galibin malaman ilmul kalam da ilmul jadar su ga cewa al mahkumu alaihi wal mahkumu bihi malaman balaga su ko sai su ce al musnad ilaihi wal musnad su ko malaman nahwu sai su ce al mubtada wal khabar da istilahi na in baka san shi ba sai a zo sai a badda ka to kenan tunda mubtada ya zama ma'rifa khabar ya zama ma'rifa me yake nunawa qul innal huda shiriya qal wadda akwai daya hudallahi ta Allah ta duk abinda ba shari'a Allah ba bata da ba sani ko mun fahimta ba cikin suratul baqara kuma sai ce qul inna hudallahi huwal huda can cikin bakar sai ce inna hudallahi lalle shari'a Allah kaga dan mubtada ma'arifa ne ko tunda mu'arraf ne bil bil idafa sai ƙara huwa ai shi da ya ce qul inna hudallahi al huda shari'a Allah ita ce shari'a kaga dan hasr nan sai ƙara da hasar na biyu ƙul inna hudallahi shirya ƙwal huwa tatal guda ƙul inna huda shirya guda tatal ƙul inna hudallahi shirya guda huwal huda ita kaɗai ce ta Allah kaga nan sai kawo hasur biyu a cikin suratul baƙara hasur sannan kuma kasancewar mubtada ma'arifa khabar ma'arifa nan ma hasr ne hasr bi ne sun kaɗe malam bello kamar da yace ulaika ala hudan min rabbihim sai ce mi wa ulaika humul muflihuna ai alarci ana yace wa ulaiikal muflihuna muna ganewa ha to eh su kadai na amma su rabauta hasr ne duk inda kaga an kawo damiri na raf'a tsakiyar mubtada da khabar to yana maza mutuwa da mirul fasli kuma yana da ɗaukan ma'ana ta hasu shi yasa idan mutum bai fahimci waɗanda ba in ana karatu lokacin bai san me ake son a ce ba muna ganewa to kenan cikin bakara hasur bi gare mu cikin ali imran hasur guda gare mu mi addalili mi yasa can cikin bakara ya kawo biyu nan ya kawo guda kaga malaman balaga ta alqur'ani sai sun kace misali kadiba cikin at-tahrir wa tanwir ya kawo nashi bayani muna ganewa can cikin suratul baƙara ana zancen alƙibla ne ana zancen kuma musulunci ne da ma'ilimta yahudawa da sun kace qalu kunu hudan aw nasara ta tadu qul bal millata ibrahima halifan wa ma kana minal mushrikina ko ba karbani yawa walan tarda anka yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum kaga ana magana ne da maki na zahiri tunda an ce bayyana da kai sai ka bar da ka kabina shi to to maƙiyi na zahiri sai an ka kawo hasur guda biyu an ka dafka muna ganewa shi ko maƙiyi na ɓoye tunda da ɓoye na sun kai magana su sai Allah ya musu raddi irin nasu ƙul innal huda hudallahi an gane ko to to an yi uta ahadun misla ba utitum to nan da ya qira'a cikin taujihin yake zuwa ibnu kathir ya karanta da alhamza guda muhaqqaqa guda musahhala a hay yu'ta ahadun misla ma utitum kenan yanzu suna cewa su yahuda suna tambaya yanzu a larabce a an yi uta ahadun misla ma utitum yanzu za ku yarda cewa wani an bashi irin abin da an ka baku aw yuhajjukum inda rabbikum ko su kafa muku hujja a wajen ubangijinku qul innal fadla bi yadillahi tuhi man yasha ka ce falala ga Allah take yana bada ta ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah mai yalwatawa ne kuma masani kenan ya san wanda ya kamata ya yalwatawa wa falala sannan kuma Allah shine ke yalwata shi yasa ce wasi'un alim yana yalwata falalar shi kuma ya san ina waye cancanta da ita in mun ka dauki qira'a ta sauran qurra sun karanta an yi uta ahadun mislama utitum babu alhamza kenan sai ya zama to shi an yi uta ahadun misla ma utitum a qira'a ta jamhur ba ta ibnu kafir ba yadda za a taujihin shi ba tambaya bace tunda qira'a ta ibnu kafir kamar jumla ce mustaqilla ta daban sun tambayi sun yi magana ne suka ce a an yi uta sun bar waccan magana shi ko wanga an yi uta ahadun misla ma utitum da ba a kawo alhamza ba kenan yana matsayin masdar wanda an ka juya kenan wala tu'minu an yu'ta ahadun misla ma utitum kenan wala tu'minu ita a ahadin misla ma utitum kak ku taba yarda da Allah ya ba wani irin abin da ya baku kenan su busu yarda da a ce an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ba saboda in sun yarda an yi mai wahayi kenan an yi tarayya to duk mutanen duniya gaba daya waye yi su bayan Allah ne kai kai kai ka kallon wani dan gidan kuna ko dan kabila kana ko dan yankin kuna ko dan kasar kuna shi Allah bai da dan farcin su bai da dan kabila don bai da kabila bai da gari bai da ƙasa bai da wani abu duk mutanen duniya bayan shi na wanda ya ga dama ya ba ya bashi kai ma ka nemi naka wajen Allah amma in ka ce zaka rusa bai wanda Allah ya mai kenan yanzu ba da shi kai ba tunda ba shi kai ne ba dawa kake yaki Allah Allah kai wani tsani da hasada yahuda ba su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi addalilin da yasa wato sun ka halaka wallahu ta'ala a'lam to kaga kenan wannan shine bambanci tsakanin qira'a ta ibnu kathir da ta jamhur shi ibnu kathir akwai hamzatul istifham alal istifham ne su ko wadancan alal ikhbar ne kuma a qira'a ta ibnu kathir jumlatul istifham jumla ce mustaqilla a qira'a ta jamhur kuma shi an yi uta maf'uli ne masdar ne munsabik za a maida shi wato wala tu'minu kenan an yi uta ita'a masdar munsabik da an da an yi uta sai zama to an maida su matsayin masdar a cikin littafin majallatu tadabbur ta kasar saudiya adadi na tara an gane ko wadda aka buga 2020 a shafi na 79 zuwa shafi na 80 sun yadda ake yin taujihin wato kira'o'i na alkur'ani ta fuskar balaga ko in ce wani malami ya yadda ake taujihin kira'o'i na abin nan sai sun ka kawo wata ka'ida sun ka ce labudda ga ƙa'idat cikin alƙawa'id ƙawa'id da ilmul bayan ƙawa'id da ilmul bayan almustakhraja min alƙira'atul ƙur'aniya ƙa'idodi na ilimin bayani waɗanda an ka fito su aka fitar da su daga ƙira'o'in alƙur'ani ƙa'idodi na ilmul bayan tunda ilimin balaga ya shafi ilmul bayan da ilmul ma'ani da ilmul badi'a sai kuma muqaddima da ake yi wadda take tasowa ita ce fasaha ita ma fasaha nan tana da ka'idodinta kamar guda uku to anan ana son a fitar da abin da ya shahi wato ka'idodi ne na ilmul bayan to ka'ida ta uku a karkashin ilmul bayan sai sun kace labudda ba makawa min al-fasahati a hankalta ma fasaha ƙablal ma'ani kafin ma'ana domin ya kamata a ce magana ta zamanto fasihiya lafazi ya zamanto fasihi bai da matsala kayan aka zuwa ga ilmul ma'ani domin shi ilmul fasaha shin fida ne ga ilmul balaga wala budda min al ma'ani qabla al bayani sannan kuma shi ilmul ma'ani shi ake hankalta ma kafin ilmul bayan wala budda min al bayani qabla al badi' sai an hankalta ma ilmul bayani kamin qabla al badi' kuma ilmin badi'i na kyautata lafazi domin shi galibi ilmul badi' yana kula ne da al muhassinatul lafziyya kyautata lafazi to komai kyawun lafazi in ma'ana ba ta yi kyau ba ai lamari bai kyau ba yace to mu maido hankalin mu nan fa kaifa a'rifu anna fil ayati itnaban ya za a yi in gane cikin aya akwai itnabi shine tsawaita magana wa hadha min al ma'ani shi itnabi yana daga cikin ilmul ma'ani malam yana tambaya ya za a yi in gane akwai itnabi wanda yana cikin ilmul ma'ani cikin aya idza lam akun a'rifu al farqa bayna dakhala wa dakhala in ban san bambanci tsakanin dakhala wa dakhala tunda shi dakhala ya shiga iddakhala kaga da an shiga da ƙarfi domin alifun da ta'un na an ka ƙara madalon an ka ce ita da khala kamar qatala iktatala sai an ka ga a to a ita ta'un tana kusa ga dalu sai an ka ce idda khala yace wa hada min al fasaha kenan bambantawa tsakanin da khala da idda khala yana cikin fasaha kenan ko baka gane akwai ilmul ma'ani abin nan fasaha sai ka gane cewa an yi fasaha sannan za a gane cewa akwai itnabi wa kaifa ariful majazul lughawi ya za a yi gane akwai majazi na lugha al murakkab wanda an ka hada fi nahwi a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala a an yi uta ahadun misla ma utitum wa hadha min al bayan an gane ko yana daga cikin ilmul bayan idza lam an akun a'riful insha'a wal khabar in ban san bambanci tsakanin al insha wal khabar ba tunda misali insha shine abinda ba a iya cewa ƙarya ko gaskiya kamar izhab alkhabar kuma abinda ana iya cewa gaskiya ne ko ƙarya ne muhammadun jalisun kana iya cewa eh haka nan ne ko ba haka nan bane an gane ko kenan in baka san misali ba almurakkab almajaz almajazul lughawi almurakkab majazul lughawi in kace majazul lughawi majazi na lugha amma almurakkab wanda na jumla na ba na mufrad ba in na kalima ɗaina ba a ci mishi murakkab in na jumla ne sai a kira shi murakkab to yanzu cikin wannan aya da Allah ya ce an yi uta ahadun misal ma utitum kaga qira'a ta ibnu kathir da mun kai bayani ta nuna cewa qira'a ta ibnu kathir istifham ne shi kuma istifham yana cikin mi yana cikin insha'i qira'a ta jamhur kuma babu istifhami ta kuma mi ta koma khabar to kaga dole sai ka san mi sai ka san wannan sannan zaka isa ne akwai majaji domin sai ka san wagga jumla insha'iyya ce wagga khabariya ce sannan zaka gane cewa wagga murakkab tana zama labari tana iya zamantowa gaskiya tana iya zamantowa ƙarya ga tana an yi majazi a cikinta yace to wa kaifa udkhilu ala aljumlati muhassinati lafziyya ya za a yi a ce na sanya ma jumla muhassinati lafziyya kyawawan kalmomi na lafazi au ma'anawiyya ko na ma'ana wa ana lam utqin asl tarkibil jumlati isnadan ban san ban kware ba shine utqin asla tarkibil jumla yadda asalin ake hada jumla isnadan yadda ake isnadi zuwa gare ta wa ikhbaran da bada labari wa insha'an da insha'i wa qasran da ilmul qasr irin su innama wa ijazan da yadda ake takaita magana wa tashbihan da yadda ake yin tashbihi wa majazan da majazi wa kullu zalika min al ma'ani wal bayan suna cikin ilmul ma'ani wal bayan ma'ana nan abin da yake son ya ce mu maido hankalinmu da kyau shi ilimi mataki mataki ne kuma in baka san ulumul ala ba kullun ilimin ka gurguntaccen ilimi da don an ta zo tattaunawa ulumul ala lugawiyya wa shar'iyya dole da su za a tattauna kenan in baka san su ba an samu an samu matsala shi yasa ka daure ka koyi ulumul ala lugawiyya wa shar'iyya tare da ulumul tatbiqiyya su ana koyon su muna ganewa fiqhu tare da usulul fiqh shi usulul fiqh shi ilmul ala usulul tafsir yana tare da tafsiri shi usulul tafsir shi ilmul ala mustalahul hadith shi da hadisi shi mustalahul hadith ko ilmul hadith ko ulumul hadith don ana kiran shi ko qawaidut tahdith shi ilmul ala shi ko karatun hadisin da fassara shi da sanin sharhoyin shi shi a ilmul tatbiq haka da nahwu da sarfu da ilmul da adab alqawaid ilmul qawaid aladabiyya an gane ko da adab da balaga da nahau da sarfu ko to in baka san su ba da ilmin luga ko fiqhul luga in baka san waɗanga ilmin mukkan ba ya za a yi ka gane luga sayyuwa to shine ya kawo yadda ake jeranta su idan ka garan da ya kawo an yi uta hadu musulma utitun ana itan bayka to qira'atu ibnu kathir kan mita sai ta ta kan istifham istifham yana da sunni yana da sunni istifham shi cikin insha qira'a ta wadancan babu istifhami ya kuma mi ya kuma khabar shikenan kaga sai ka san yanzu ka san insha'i ka san khabar ka san bambanci tsakankanin su to sai a tattauna akan mas'ala amma in baka san insha'i ba baka san khabar ba ina fata ana fahimta ta to mi zaka iya cewa kaga babu wanda zaka iya cewa kenan tattaunawa da kai ma abu ne wanda ba zai yiwu ba ba sani ko mun fahimta ba a ƙarshe abin da zan ce karkashin wannan aya saboda lokaci ya yi muna halinsa shine cewa imamul qurtubi da ya zo karkashin wannan aya an yi uta ahadun misla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum zai da ka maganganu in bambanta ba sun kai magana kusan ashirin kala kala kala kala kala to in ka koma can sai ka kwantar da hankalinka duk waɗannan maganganun ka ga ya za ka yi ka fahimci ma'anarsu sai ka gane waɗanni maganganu ne suke da ƙarfi waɗanni ne ba su da ƙarfi saboda in ka ji fassara guda ita ka sani to ai akwai ɗin sossarori bayan ta to in ka ji aka ka ce a'a ce a kawo a ina suke in an kawo su kuma sai a duba shin waɗanda maganganun suna da ƙarfi ko ba su da ƙarfi me dalilin waɗanda sun ka ce kaza me dalilin waɗanda sun ka ce kaza za mu yi haɗa waɗannan maganganun shine aljam'u in ba mu iya sai mu yi at-tarjih mu rinjayar da wata magana akan wata ko wani dalili akan wani dalili amma saboda dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza wannan shine ake kira ilimi to nan ya kamata mu dakanta wallahu ta'ala a'lam abinda muka faɗa ya zama tuli dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh